الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda da iyawar shi ne da ganin damar shi ne ya sadar da mu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na juma'a hudu ga wannan wata na rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 441 wanda ya dace da daya ga watan sha daya shekara ta 2019 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin nawa mai albarka al-mu'taqadus sahih na babban malamin nan abdussalam ibn barjas rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata mun kammala al-mu'taqad as-sahih fi tauhid ar-rububiyya a yau kuma za mu tashi al-mu'taqad as-sahih fi tauhid al-asma'i was-sifat insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi masu kamala da sifofin shi masu kamala ya tallafa mana ya zama mana jagora cikin gabatar da wannan karatu mai malaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات ثانيا ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه نعم.
وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن ويفوضون الكيفية لله تعالى لا لأن, لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر لأن الله
لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر نعم قال المصنف رحمه الله مالا ألا جكان شد رحمه يكي المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات kyakkyawan ƙudiri ingantatta aƙida game da abin da ya shafi sunayen Allah masu tsarki da sufofin shi masu kamala imana yana son ya fito maka da mafi kyawun ƙudiri mafi tsabtatatta aƙida cikin abin da ya shafi sunayen Allah maɗaukakin sarki da sufufin shi masu kamala saboda mutane sun karkasu sun rarrabu a cikin wannan babin akwai mu'tazila masu kore sunaye da sufufin Allah sannan akwai al'asha'ira daga cikinsu wanda suke tawilin sifa daga cikin sufufin Allah su tabbatar da wasu su kore wasu ina fata mun gane to menene manhajin ahlus sunna manhaji wanda ya dace da karantawar Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya shafi sufofin Allah da sunayen shi shine malam zai muku bayani dalla dalla kenan kowa ya maido hankalin shi ya nura da kyau Allah fahimtar da mu daidai malace lamba ta biyu wa min jumlati i'tiqadi ahli as-sunnati wal jama'a annahum yuthbituna lillahi ta'ala ما أثبته لنفسه na daga cikin jumulla na ƙudirin ahalus sunna wal jama'a lalle su sukan tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki abin da ya tabbatar ma kansa wa ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da abin da manzon shi ya tabbatar masa min al asma'il husna was sifatil ula na daga sunaye wanda suka kai matuƙa wurin kyawu wasifatul ula da sifofi na Allah maɗaukaka masu kamala wannan shine manhajin ahlus sunnati wal jama'a duk abinda Allah ya tabbatar makansa na suna ko sifa to ahlus sunna sukan tabbatar ma Allah wannan sunan ko wannan sifa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki na sunaye ko sifofi to ahlus sunna wal jama'a sukan tabbatar ma Allah wannan sunan da annabi ya tabbatar masa ko wannan sifar da annabi ya tabbatar masa ina fatan mun gane ba su ragewa ba su karawa wannan shine manhajin da ya dace da karantarwa annabi da sahabban shi ina fatan mun gane lalle Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye wanda kuma sunayen Allah sun kai matuƙa wurin kyau ƙarshen kyawu kenan kuma yana da sufufi masu kamala sufofin Allah gaba ɗaya masu kamala ne sunayen shi gaba ɗaya sunaye ne da suka kai matuƙa wurin kyau subhanahu wa ta'ala yana da sunayen da babu wanda ya san adadinsu sai shi subhanahu wa ta'ala ina fata mun gani yawan sunaye yana nuna girman mai sunan subhanahu wa ta'ala lalle Allah ya ɗaukaka ya girmama yana da sunaye masu yawa yana da sufofi masu yawa wanda daga cikin bayan shi babu wanda isa ya iya ƙididdige sunayen shi da sufofin shi wasu sunayen mun san su Allah ya ambata mana su a cikin alkur'ani wasu sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu su a cikin sunna mai tsarki ingantatta wasu sunayen Allah bai sanar da su ba sai wasu ɗaiɗaiku daga cikin bayan shi wasu sunayen kuma Allah ya keɓanta da sanin su shi kaɗai babu wani wanda ya san su sai shi shi ke nuna kenan babu wanda ya san adadin sunayen Allah sai wa sai Allah hadisi ya zo ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa inna lillahi ta'ala nawa tis'atun wa tis'una isman lalle Allah madaukakin sarki yana da sunaye 99 wanda ya kiyaye su man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan hadisin ba wai yana iyakance sunayen Allah bane cewa ba su dadawa akan 99 ina fatan mun gane yana nuna lalle duk wanda ya kiyaye suna 99 daga cikin sunayen Allah ya san su ya san ma'anarsu yayi aiki da abin da suke hukumtarwa to lalle zai shiga aljanna amma ba yana nuna bakin sunayen Allah ba ba yana nuna cewa lalle sunayen Allah ɗari ba ɗaya bane ba saboda abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a cikin addu'ar da annabi ke yi a wasu lokuta annabi ke nuna cewa akwai wasu sunayen da ista'sara Allah biha fi ilmi al-ghaib ko Allah ya keɓanta da waɗannan sunayen a cikin ilimin shi na gaifi bai sanar da su kowa ba ina fata mun gane shi ke nuna kenan a wasu sunayen da Allah bai sanar da al'umma su wanda ke nuna sunayen Allah da sufafin shi suna da yawa wanda babu wanda ya san su sai sai Allah shi kadai madaukakin sarki kamar yadda hadisin ke cewa أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ina roƙonka da duk wani suna naka wanda ka ambata ma kanka ko cikin littafinka suna duk wani suna na kullu ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka duk wani sunan da ka ambaci kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko sunan da ka sabkar da shi a cikin littafinka ko aw allamtahu ahadan min khalqik ko sunan da ka sanar da wani daga cikin halittunka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ko ilimin da kake banci kanka da sanin shi a cikin ilimin gaibi aurenka wanda ke nuna shi akwai wasu sunaye da Allah yake banta da sanin su a gaibi bai sanar da su kowa ba daga cikin halittun shi wanda ke nuna Allah yana da sunaye masu yawa yana da sifofi masu yawa wanda bai sanar da al'umma su ba wannan sunaye ina fatan mun gane kenan manhajin ahlus sunnati wal jamaa mukan yi imani da duk abin da Allah ya ambata makan shi na suna mukan yi imani da duk abin da Allah ya sifanta kan shi na sifa mukan yi imani da duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da shi na sifa ko ya kirayi Allah da shi na sunai saboda annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ina fata mun gane sannan sunayen Allah da sifofin shi duka sun dace da zatin shi subhanahu wa ta'ala mu 'yan adam ko mu halittu ba za mu iya kirkira mu Allah suna ba ko sifa ina fatan mun gani saboda ba mu sanya Allah yake ba ba mu san yadda kaka Allah yake ba bale mu sunan da ya dace da girman zatin shi ba mu san yadda sifofin Allah suke ba kaka yake bale mu mushi sifa wadda ta dace da zatin shi babu wanda ya san Allah sai Allah shi ya saye masu ya makanshi sunayen da suka dace da zatin shi kuma ya kan mai makanshi sifofi da suka dace da zatin shi ina fatan mun gane kenan babu dama hanya kulla take dada take rufe take kilanninta sun bace baka da dama kama Allah suna ko sifa shi ke makanshi suna shi ke makanshi sifa sunan da ya baka labari na shi kai imani da shi sifar da ya baka labari ta shi kai imani da ita sunan da annabi ya baka labari na Allah kai imani da shi sifar da Allah annabi ya baka labari daga Allah kai imani da ita karka kokarin kirkira mu Allah suna kai karka yi kokarin kirkira mu Allah sifa ina fata kun fahimci wannan wannan shi zuwa nuna mana kuskuren wasu da suke ƙoƙarin ƙirƙira mu Allah suna ina fatan mun gane wanda bai dace ba ka ƙirƙira mu Allah suna ana sanin sunan Allah ne ta fuskar wahayi ko shi ya faɗi ko annabin shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kai bai dace ba ka ƙirƙira mu Allah suna ina fatan mun gane bayan shi Allah maɗaukakin sarki ko kuma eh Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san girman zatin shi bale ya mishi suna ko sifa wadda ta dace da shi ina fatan mun gane sannan kuma hanyoyi da ake bi domin a iya gane abu hanya uku ce na farko kaga abu idan kaga abu kenan ka san shi yanzu za ka iya sanin shi da yaya yake za ka iya kuma ƙaƙaita shi ka ba da labarin yaya yake idan ka gan shi da idanka ina fatan mun gane shi kuma allah maɗaukakin sarki mustahil ne a ganshi nan a gidan duniya daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya ganshi bale ya iya baka labarin yaya yake ko saboda yace la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir baka iya ganin shi gannai na mutane ba sa iya riskashi sai kewaye shi da sani bale su iya ba da labarin yaya yake to ya za a yi kamashi sufa ka iya ba ka iya ya za a yi kame suna da zai dace da wannan da girman shi ka iya ba za ka iya ba saboda baka gan shi ba bale ka iya ba da labarin yaya yake kenan hanya ta farko ganin abu hanya ta biyu baka ga abun ba amma ka ga irin shi to ganin irin shi zai iya baka damar ka ba mutane labarin ya yake saboda ka san irin shi sai ka kwatanta ma mutane da irin shi don su fahimci shi shi kuma Allah baya da kama laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir baya da abokin kini baya da abokin tarayya baya da mai kama da shi bale ka iya ganin mai kama da shi ka bada labarin shi sai hanya ta uku hanya ta uku shine baka gan shi baka ga irin shi ba amma kuma ya turo wani wanda zai baka labarin ga yadda yake kaga ga hanya kadai ita ce za ka iya gane abinda Allah ya so ya sanar da kai na sufufin shi da sunayen shi ya turo maka annabi ya sabko maka alkur'ani ya ce shi as-sami'u ne ya ce si al-basiru ne ya ce ar-rahmanu ala al-arsh istawa ko ya gayi wasu sufofi da sunaye ya dangana maka shi to kenan ta wannan hanya kadai zaka iya sanin abin nan da Allah ya sanar da kai shi na sunayen shi ko sufofin shi in ba haka ba kai ba ka iya mishi suna ko sifa ina fata an fahimci bayani yawwa shi yasa malam yace na daga cikin jumulla ta kudirin ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al asma'il husna was sifatil ula kuma sukan tabbatar ma Allah abinda annabin sa manzon sa ya tabbatar masa da shi na sunaye kyawawa da sifofi masu dokaka la yatajawazuna al qur'an ahlus sunna ba sa wuce alqur'ani mai girma wal haditha ba sa wuce hadisan ma'aiki athabita wanda suka tabbata ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga ma'aiki tsira da aminci Allah tabbata gare shi ba sa wuce alqur'ani abinda alqur'anin ne yace shi suke tabbatarwa ba sa wuce hadisan annabi ingantattu abinda annabi ya bada labari shi suke tabbatarwa ina fatan mun gani sabanin yan bid'a da masu bin san rayukansu idan aka ce Allah yana da kaza mai ma'ana Allah yana da hannu kamar yadda ya bada labari sai su ce a'a ba a cewa Allah yana da hannu me yasa suka ce idan ka ce Allah yana da hannu ka kamanta Allah da halittunsa wanda hakan bai dace sai mu ce mishi a'a tunda Allah ya ce yana da hannu eh yana da hannu kuma Allah ba zai sifanta kanshi ba da sifa ta aibi da kaskanci hannu ɗaya yana da yaya hannun shi yake ba mai labari sai shi saboda babu wanda ya san Allah sai shi amma yana da hannu A me yasa yana da hannu shi yace yana da hannu ko to tunda yace yana da hannu dole mu yarda yana da hannu yaya hannun yake ni kai su mu babu wanda ya sani sai shi babu wani daga cikin halittun Allah wanda ya san yaya hannun Allah yake ina fatan mun gane saboda baka san yaya Allah yake ba bale ka iya sanin yaya hannun shi yake kuma ba a kallafa maka sanin yaya Allah yake ba ba za ka iya suka hakan ba har abada ina fatan mun gane amma za ka yi imani yana da yaya yake Allahu alam shi kada ya sani amma tunda yace yana da yana da ina fatan magana sabanin yan bid'a da suke korewa ko su yi tawili su ce ana nufin karfi ne ko iko ba gaskiya bane tunda Allah ya ce yana da yana da Allah ya fika sanin kansa kuma Allah ya tsarkaka da ya sifanta kanshi da abu mai muni ya ya zai Allah ya sifanta kanshi da abu mai muni ina fata an gani a rakkaza da kyau kenan ana tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa cikin alkur'ani ana tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa cikin sunna ingantatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malace yuthbituna alfaza zalik ahlus sunna suna tabbatar da lafazin wannan sunayen ko sifofin wa ya'lamuna ma'anaha fi lisan al-arab kuma sun san ma'anar wannan lafazin a cikin harshen larabci alladhi nazala bihi al-qur'an wanda alkur'ani ya sabko da shi wa yufawwiduna alkayfiyata lillah sai dai suna maida al'amarin yaya abin yake wurin Allah li'anna Allah ta'ala qad ikhtassa biha saboda Allah madaukakin sarki ya keɓanta da sanin wannan sifar falam yutli alaiha ahadan min albashar bai leƙar da wani ɗaya daga cikin mutane ba game da wannan sifa bale ku san yaya take ko dai kun imani yana da ita yaya take babu wanda ya sani sai shi ina fatan mun gane Allah ya ce yana gani eh yana gani yana ji eh yana ji me yasa kace yana ji yana ganin shi ya tabbatar ma kanshi yana ji yana gani yaya yake ji babu wanda ya san yadda Allah yake ji sai Allah amma kun san ma'ana ji eh mun san ma'anar ji a yaren larabci idan aka ce ji kowa ya san menene ji idan aka ce gani kowa ya san menene gani kaka ganin yake babu wanda ya sani idan aka danganta abin zuwa ga Allah saboda babu wanda ya san Allah bale ya bada labarin yaya yake gani ko yake shi ina fata an fahimci wannan yawwa مالت فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة كرمت مجموعة وهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من أسس من أسس من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف من الانحراف من الانحراف أول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الثاني تنزيه الله تعالى عن- تنزيه الله تنزيه, تنزيه الله تعالى تنزيه الله تعالى تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته نعم.
قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفاته قال تعالى ولا يحيطون به علما وقال هل تعلم له سميا نعم قال المصنف رحمه الله ما لا يتشي فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة أهل السنة سكن تفئة شكوانا باب من هدري بساقا أسس kenan su ne asallai na shari'a tabbatattu kenan ahalus sunna a cikin wannan babin suna tafi akan asallai wanda Allah ya shar'antar da su kuma tabbatattu mallazimaha salima min al-inhiraf duk wanda ya lazimce su ya tabbata akan su to ya kubuta daga karkacewa da bacewa ina fata mun gane aw- awwalu zalika ɗayan waɗannan asillan shine isbatu ma asbatahu Allah li nafsi ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi me matsalar ka idan ka tabbatar ma Allah abin da ya ce yana da idan ka kore ne bala'i ma Allah ya ce yana da abu ka ce baya da hadari ne amma ya ce yana da ka ce eh yana da wannan shine gaskiya kenan ka tabbatar ma Allah abinda shi ya tabbatar ma kanshi na sunaye ko sifa aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama duna ziyadatin aw nuqsan ko kuma abinda annabinsa ya tabbatar masa na sunaye ko sifofi ba tare da dadi ba ko ƙari li'annahu saboda al'amarin yadda yake la ahada a'lamu billahi ta'ala min nafsihi babu wani mafi sanin Allah sama da kanshi babu wani wanda ya fi sanin Allah shi waye Allah Allah shi ne ya san kanshi babu wanda ya hishi sanin kanshi tunda ya tabbatar ma kansa to ka tabbatar masa kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce qul a antum a'lamu amillah ka ce da su shin ku ne mafi sani ko kuma Allah ko shakka babu Allah shine mafi sanin komi da komi babu wani wanda ke tarayya da Allah a cikin sifa ta sani ina fata mun gane wala ahada a'lamu billahi ba'da Allah min rasulihi sallallahu alaihi wasallam sannan babu wani mafi sanin Allah bayan Allah sama da manzon shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha babu wani bayan Allah wanda yafi sanin Allah sama da annabi Muhammad duk abinda annabi ya ce maka Allah yana da to yana da shi dan annabi ba zai sifanta Allah da aibu ba duk abinda annabi ya faɗa to ka tabbatar da cewa wahayi ne aka masa ba ya faɗi sarransa bane ina fata mun gani wannan ita ce ka'ida ta farko ku rike tabbatar ma Allah duk abin da yace yana da tabbatar ma Allah duk abin da annabin shi yace Allah yana da ina fata mun gani saboda babu wanda yafi sanin Allah sama da Allah sannan babu wani daya daga cikin halittun Allah bayan Allah da ya fi annabi sanin Allah shi yasa abinda suka tabbatar abinda Allah ya tabbatar ma kansa kai imani da shi kai yarda da shi abinda annabi ya tabbatar ma Allah shi ma kai imani da shi kai yarda da shi asani asali na biyu shine tanzihu Allah ta'ala an mushabahati al-makhluqat tsarkake Allah madaukakin sarki daga kamanceceniya da halittun shi fi sifatihi a cikin sifofin shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abin da ke kama da Allah koma menene tare da haka as-sami'u Allah mai ji ne al-basir kuma Allah mai gani ne kenan ka kore in ka tabbatar ma Allah sifa sannan ka kore mushi kamanceceniya da halittun shi ina fatan mun gane tun da ya ce yana ji e yana ji jin Allah ya sha bamban da na halittun shi jin Allah baya kama da na bayin shi yana gani e yana gani kenan ka tabbatar ma kanshi yana ka tabbatar ma Allah yana gani saboda Allah shi ya tabbatar ma kanshi yana gani kuma sai ka kore mishi kamantacce ne da halittun shi ka ce ganin shi ba irin ganin halittun shi bane ina fatan mun gane Allah yana ji kuma ya tabbatar ma cewa halittun shi ma suna ji kuma suna gani kuma ya tabbatar ma kanshi da cewa yana ji yana gani ko gashi na Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u kuma al-basir sannan ya ce hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahr ko lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira Allah ya sanya mutum sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne kuma Allah ya ce makan shi sami'un basir to ka sani Allah mai ji ne mai gani ne kamar yadda ya tabbatar makan shi yana ji yana gani jin Allah da ganin Allah ya sha bamban da na halittun shi ba ya kama da halittun shi cikin ko ɗaya daga cikin sufofin shi duk da ya tabbatar ma bayan shi ko halittun shi suna ji suna gani jin Allah ji ne na kamala ba yadda za a yi wani aibi ya kusance shi ta kowace hanya jin Allah ya kewaye duk wani abin da ake ji Allah na jin duk wani abin da ake ji babu wani abin da ake ji wanda zai fita kalkashin jin Allah jin halittun shi haka yake jin ka kai mutum kai ma kamala ne a gare ka amma aibi yakan iya riskar shi ta yadda jinka yana da haddi iyakantacce ne za ka iya jin abin da ke nan ba za ka shi abin da ke faruwa wajen jinka yana da iyaka yana da haddi jin Allah fa baya da iyaka baya da haddi jinka yana da alaka da kwanciyar hankali da rishin yake cewa hayaniya idan mutum ɗari suka haɗu kowa ya gaye magana shi ya gaye bukatar shi ba za ka iya rarrabewa ba ka tantance sau da jinka bai da wannan kudura amma Allah fa duk duniyan nan kowa ya daga hannun shi ya ga yi bukatar shi da yaran ku kala kala Allah babu tasiri cikin shi cikin yaran ku ko dandazan ku ko taron ku duk yana jin ku ya rarrabe abin da kuke faɗi da mai yin sirri da mai bayyana wa duka Allah ya sani kaga jin Allah ya sha bamban da jin halittun shi ganin halittu yana da iyaka ka iya ganin abin da ke nan wani abin idan ka tsinka shi za ka yi zaton kaza ne ma kuma ya zama to saɓanin shi ne ganin Allah ya kewaye duk abin da ake gani babu wata ƙwayar zarra da za ta fita ƙarƙashin ganin Allah da kulawar shi yana ganin ta ya san inda take a cikin dufin dare a cikin rurrutsi ne cikin teku ne cikin ƙasa ne babu wani abin da ke koyuwa ƙarƙashin ganin Allah kaga ashe sunayen ne suka yi tarayya amma sufofin daban-daban ne ji ji amma jin ba irin jin bane ba gani gani amma ganin ba irin wannan ganin bane ganin Allah da jin shi ya sha bamban da na bayan shi halittun shi gaba daya ina fatan mun gane kenan dole ka tabbatar ma Allah yana ji tunda shi yace yana shi dole ka tabbatar ma Allah yana gani tunda shi yace yana gani kasancewa ya ce halittun shi suna ji suna gani baya nuna yana kamanceceniya da halittun shi subhanahu wataala ina fatan mun gane sai ka ce yana ji yana gani amma jin shi da ganin shi baya kama da na halittun shi saboda ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ka'ida ta biyu kenan wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce walam ya kulla hukufuwan ahad babu wani ɗaya daga cikin halittun Allah wanda yake abokin kenan Allah ne babu mai kama da shi ko ɗaya daga cikin halittun shi subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane shi yasa kenan duk abin da Allah ya tabbatar maka shi kace eh yana da sannan ka kore kamanceceniyar Allah da halittun shi Allah baya kama da halittun shi ta kowace fuska subhanahu wa ta'ala الثالث أصلي نأكو daga cikin asallai na shari'a da suke tabbatar da cewa manhajin ahlus sunna shine manhajin da ke tahiya da qur'ani da hadisi manhajin da ke ta tare da hankali da fitra adamu muhawalati idraki kayfiyati sifatihi nisan ta yin kokarin kakaita sufofin Allah madaukakin sarki ka nisanci haka ba za ka taɓa yi ba idan aka ce Allah yana gani ina fata mun gani karka yi ƙoƙarin ka sifanta ko ka ƙaƙaita wannan sifa ina fata an gane a maido hankali nan karka yi ƙoƙarin ƙaƙaita sifa Allah ko ƙoƙarin kwatanta ta wannan shi ne ƙa'ida ta gaba Allah yana ji eh yana ji me yasa yake ji shi ya tabbatar ma kanshi cewa yana ji bayan haka jin Allah baya kama da jin halittun shi sannan ka nisanci kokarin kakaita ya Allah yake shi ba za ka sani ba ba za ka taba sani ba don haka kawai ka sallama cewa yana shi subhanahu wataala Allah yana gani eh yana gani ganin shi ya sha bamban da halittun shi ya yake gani babu wanda ya san hakan kuma kakka yi kokarin binciken ya yake gani ina fata an gani qala ta'ala wala yuhituna bihi ilma halittun shi ba su iya kewaye sani game da shi karka ba kanka wahala ba za ka iya kewaye ba ba za ka iya sani wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha halittun shi ba za su iya kewaye wani abu na sanin shi ba sai da abin da ya so su sani ba su iya da haka kakkai kokarin kakaita yaya sifa daga cikin sufin Allah suke ina fatan an gani yawwa mu dauki wani karamin misali mutum da muka taso tun muna yara idan ana son a baka tsoro dan karka je wani wuri kai banna sai a ce akwai dodo a wurin haka ne ko cikin muna waya san dodo wataƙila labari ne khurafa ne kawai wani abu ne wanda ake gaya ma mutane don su ji tsoron ko ya ka ce maka yanzu ya hannun dodon na yake kayi ba da labari eh ya kafar dodo take ya kan shi yake eh ka ya bada labari me yasa ba za ka yi bada labari ba baka ga shi baka san shi ba kuma wani ɗaya daga cikin halittar Allah ne in ma akwai shi to ina ga Allah madaukakin sarki yaushe zaka bata mu kanka lokaci wurin binciken ya Allah yake ba za ka iya ganowa ba ina fatan mun gane wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani me yake ce mishi takwaran Allah madaukakin sarki shin Allah yana da takwara ba ya da subhanahu wataala ina fata mun gane ka karanta wurin ko to sai kenan kaidodi guda uku ne na farko tabbatar ma Allah duk abin da ya tabbatar ma kanshi Allah ba zai sifanta kanshi da aibu ba ko na kasa subhanahu wataala tabbatar ma Allah duk abin da annabi ya tabbatar mishi annabi ba zai tabbatar ma Allah ba abin da yake aibu ne ga Allah annabi baya magana akan sarran shi bisa ga wahayi yake magana sannan ka kore kamanceceniya tsakankanin sufofin Allah da na halittun shi sannan ka nisanci kokarin kakaita sufofin Allah madaukakin sarki sai malam ya ce فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقوله الرحمن على العرش استوى نعم في مواضع من القرآن فيس فيست فيستفاد منها إثبات استواء إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل بريته فمعناه العلو والارتفاع بذاته والارتفاع العلو والارتفاع بذا جاء لسان الأرض واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة أما كيفية هذا هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له ومن ذلك أيضا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا فيستفاد من هذه الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات نعم.
لا يشبه شيئا من خلق الله ونفوض كيفية ذلك لله تعالى فلا نقول كيف يسمع ولا نقول في ذلك إذ لم يطلقنا تبارك وتعالى عليه بل استأثر جل وعلا في علمه وهكذا البصر إدراك المرئيات كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاته وسبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به المبصرات مبصرة مبص- مبصرات إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه وإن مبصرة هكذا يدرك به المبصرة إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم.
فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته
نعم ما yake cewa wa min sifatihi ta'ala ma nassa Allah ta'ala alayhi bi qawlihi ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa fi mawadi'a min al-Qur'an فيستفاد منها إثبات استواء الله تعالى على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته na daga cikin sufofin Allah maɗaukakin sarki abinda ya tabbatar Allah maɗaukakin sarki bi qawlihi ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa abinda Allah ya tabbatar ma kansa da fadarsa ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lalle Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshin shi kaga sifa ta daidaita dole mu yarda da ita saboda Allah shi ya ambatar makanshi cewa ya daidaita ya daidaita akan al'arshin shi amma yaya ya daidaita babu wanda ya isa ya baka labari sai shi ina fata mun gani Allah ya tabbatar makanshi sifa alistiwa fi mawadi'a min alquran a cikin wasu wurare daban-daban na alqur'ani mai girma ya tabbatar makansa sifa ta daidaito a cikin alqur'ani mai girma a wasu wurare ƙilgaggu sanannu fayustafadu minha sai a fa'idantu daga wannan wuraren da Allah ya sifanta kanshi da lafazi na istiwa isbatu istiwa illahi alal arsh tabbatar da daidaita Allah maɗaukakin sarki akan al'arsh istiwa'an haqiqiyyan daidaita ta haƙiƙa na'rifu ma'anaha wadda mun san ma'anan menene daidaita ko wa najhalu kayfiyata amma ba mu san yaya daidaita take ba ina fata mun gani Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi wajibi ne mu imani da cewa eh ya daidaita akan al'arshi me yasa saboda shi ya ce ya daidaita akan al'arshi daidaita idan aka ce daidaita duk bahaushe ya san me ake cewa daidaita ina fatan mun gane da lafazin hausa idan aka ce alistiwa da larabci an san menene alistiwa amma yaya Allah ya yi istiwa'i yaya ya daidaita babu wanda ya isa ya baka labari sai Allah ina fatan mun gane shi yasa imamu malik ibn anas rahimahullahu ta'ala yana cikin masallaci ɗaya daga cikin mutane ya masa tambaya sai ce mishi arrahmanu alal arshi stawa kaifa stawa Allah ya daidaita akan al'arshi yaya ya daidaita kaga wannan tambaya ce aka wajaha zuwa ga Imam Malik irin tambayar da babu wanda ya isa ya bada amsa ta kakab daga cikin halittun Allah babu wanda ya sa amsar ta imam malik ya duke kanshi ya dade a duke saboda babu amsa kuma saboda girman irin tambayar da aka masa yana dagowa sai ya ce alistiwa ma'lum idan aka ce daidaita abu ne sananne duk balarabi idan aka ce istawa ya san menene istawa ko wal kaifa majhul sanin yaya ya daidaita abu ne wanda babu wanda ya san shi wal imanu bihi wajib imani da cewa ya daidaita wajibi kaga amsa da imam malik mafi kyawun amsa idan aka ce istawa abin ne sananne ko yaya ya daidaita abu ne babu wanda ya san shi kai imani da cewa ya daidaita wajibi ne saboda shi ya ce ya daidaita kenan kullun ka bar ma Allah kaifiya kai baka iya sani ba amma zaka iya sanin ma'ana abin amma ba zaka iya gano kaifiyar shi sabani an bid'a da suke cewa har ma'anan ma ba za iya sani ba mufawwadar da ma'anar da kaifiyar zuwa ga Allah sai mu ce a'a mufawwadar da kaifiyar ma'ana mun santa saboda Allah na magana da mu ne da abin da zamu iya sani mu gane amma yaya kaifiyar abin da take babu wanda ya san kaifiyar abin sai Allah ina fata mun gane saboda baka san yadda Allah bai yake bale ka bada labarin yaya ya daidaita ka iya gano kaka ya daidaita subhanahu wataala amma dole ka tabbatar ka tabbatar wa Allah cewa ya daidaita ma'anahu mala ce abinda ake nihi da daidaita al'ulu wal irtifa dukaka Allah ya dukaka ya daidaita akan al'arshi shi bidha jaa lisanul arab da haka ne ma'anan wannan lafazin yazo a cikin yaren larabci واتفق على ذلك على هذا المعنى أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة سني اتفاقي akan cewa wannan shine ma'anan wannan lafasin dokaka subhanahu wataala ya dokaka kenan amma kayfiyatu hadha al-istiwa fala ya'lamuhu illa Allah wahdahu la sharika la amma kaka Allah ya daidaita babu wanda ya san shi sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya babu wanda ya san yadda Allah ya daidaita sai shi kadai subhanahu wataala wa min zalika na daga cikin hakan aidan har yanzu qauluhu ta'ala fada Allah madaukin sarki da yace inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne dole ka tabbatar ma Allah gani saboda shi yace yana gani dole ka tabbatar ma Allah ji saboda shi yace yana ji ina fatan mun gane amma yaya yake gani yaya yake ji babu wanda ya san hakan saiwa sai shi kaɗai subhanahu wa ta'ala hakan zai sa ka rabu da masu shabbaha Allah da halittun shi kuma haka zai sa ka rabu da aqidu ta masu kore ma Allah abin da ya tabbatar maka shi saboda su a wurinsu sai su kore ma Allah ji da gani su ce saboda Allah in aka ce yana ji yana gani ya kama da halittun shi wanda ba gaskiya ba ne ina fatan mun gane yawwa saboda kuma su da ke yin haka kullum ba su rabuwa da tafka da warwar saboda sai a ce musu Allah yana da zati musamman yin zati a iko idan aka ce zati gangar jikin abu yanzu kai ga zatin kana an san ka musa ko ga zatin kana kai ma'aran ba an san ka Allah yana da zati dole su ce yana da zati saboda ba babu bane ba Allah to idan ka tabbatar ma Allah yana da zati to dole ka tabbatar masa duk abin da ya tabbatar masa na sauran sufofin tabbatar masa zati zai sa dole ka tabbatar masa duk abin da ya tabbatar makansa saboda ba ka isa baka ce Allah baya da zati eh Allah yana da zati amma zatin shi ba irin na halittar shi wani a to haka nan ma yana ji yana gani amma jin shi da na ganin shi da ganin shi ba irin na halittar shi bane ina fatan magana wannan shine manhaji da madhabi na ahlus sunna cikin abin da shi sunayen Allah da sifofin shi masu kamala fa yustafadu min hadhihi al-aya za a iya doka faida a cikin wannan aya cewa wa nahwiha da masu kama da ita ithbatu sifati sam'i lillah tabbatar da sifa ta ji ga Allah was-sam'u fi lughati al-arab ji a cikin yaren larabawa idrakul aswat riskaji riskar duk abin da ke da sauti kaga ashe ji yana da ma'ana ko idan aka ce ji shine mi riskar duk abin da ke da ƙara ko yake da sauti to Allah yana ji yana riskar duk abin da ke da ƙara yake da sauti amma yaya yake ji shi ya bar shi ya bar ma kanshi sani babu wani wanda ya san yadda Allah ke ji subhanahu wataala fa nuthbitu lillahi ta'ala sam'an sai mu tabbatar ma Allah ji yudriku bihi al-aswat wanda da wannan jin yake riskar duk abin da ke da sauti la yushbihu shay'an min khalqillah jin shi baya kama da wani abu daga cikin halittun shi nufawwidu kayfiyata zalika lillahi ta'ala sai mu mika kaka kayfiyar jin Allah take zuwa ga Allah babu wanda sani sai shi fala naqulu kayfa yasma' ba za mu ce yaya yake ji ba kawai za mu imani yana ji amma ya yake ji wannan ba babu mu bane ba ba harka mu bace wala naqudu fi zalika ba za mu kutsa a cikin haka ba idh lam yutli'na tabaraka wa ta'ala alai saboda Allah bai laikar da mu ba akan wannan abin yaya yake shikenan ba za mu kutsa a ciki ba bal ista'thara jalla wa ala bi ilmihi Allah yake banta da sanin yaya abin yake bai sanar da kowa ba sai mu hakura وهذا وهكذا البصر haka gani ma idrakul mar'iyat shine riskar duk abin da ake gani kama sabata fi sahih muslim kama yadda ta hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim an abi musa al-ash'ari daga abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shi da iyallan gidan shi yace inna Allah ta'ala la yanam lalle Allah madaukakin sarki baya barci wala yanbaghi lahu an yanam kuma bai dace da Allah subhanahu wata'ala ya barci ba ina fatan mun gane Allah baya kwana bai dace da shi ya kwana ba yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar akan ɗaukaka zuwa ga Allah ayyukan dare kafin ayyukan yini ko ina ne yakhfidu alqista wa yarfa'uhu yakhfidu alqista Allah yakan kuntata alqist arziki ko wa yarfa'uhu kuma yakan yalwata shi haka wasu malamai daga cikin malamai suka fasarta wannan lafazi na alqis saboda akwai akwai fasarori daban-daban na malamai akai amma waga ita ce mafi kusa mafi sauki daga cikin fasarorin da malamai suka ma wannan lafazi na alqis wasu suka ce alqistu shine arziki shi kuma arziki Allah yakan kuntata shi ga wanda ya so daga cikin bayin shi ya hana mishi kuma yakan yalwata shi ga wanda ya so daga cikin bayan shi inna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ina fatan mun gani yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahar akan daga zuwa ga Allah madaukakin sarki aikin dare kafin aikin yini wa amalu an-nahari qabla amali al-layl da aikin yini kafin aikin dare hijabuhun nur hijabun Allah shamakin shi haske ne law kashafahu la ahraqat subahat wajhihi man taha ilayhi basaruhu basaruhu min khalqihi da dai Allah zai yayi wannan hijabin da ke tsakanin shi da mu na haske la ahraqat subahat wajhihi da subhat subhat shine haske da ƙwarjini na Allah maɗaukakin sarki zai ƙone duk wani abin da ganin Allah ke riska Allah kuma ganin shi yana riska komai da komai kenan da Allah zai ɗaga wannan hijabin da ke tsakaninmu da shi da hasken Allah zai ƙone duk halittun Allah gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala a nan cikin hadisin ga kaga sai Allah ya tabbatar ma kan shi mi huska ko subahatu wajhihi kuma ya tabbatar ma kanshi gani mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi ina fata mun gane kenan sai mu tabbatar ma Allah abinda annabin shi ya tabbatar mishi Allah ya ce yana da fuska eh me yasa shi ya tabbatar annabin sai ya tabbatar masa ma'ana fuska kowa ya santa yaya fuskar take babu wanda ya iya sani sai Allah shikenan ka huta ina fatan mun gane wannan shine manhajin ahlus sunna manhajin da ya dace da qur'ani da karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa nuthbitu lillahi basaran sai mu tabbatar ma Allah gani haqiqiyan na gaske na haqiqa yudriku jalla jalaluhu bihi al-mubsirat wanda da shine Allah madaukakin sarki yake riskar duk abin da ake gani إلا أنه إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه سيدي يا wannan ganin yake ba mu san shi ba ba mu san yadda yake ba kaka yake ba mu sani ba innama na'lamu ma 'allamana Allah bihi bi qawlihi awai kawai abinda zamu sani shine abinda Allah ya sanar da mu ta hanyar magana shi da yace mana laysa kamislihi shay'un laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir babu wani tamkar Allah babu wani wanda ke kama da Allah tare da haka mai ji ne tare da haka shi Allah mai gani ne subhanahu wa ta'ala kenan sai mu tabbatar ma Allah abinda ya tabbatar ma kanshi mu tabbatar ma Allah abinda annabin shi ya tabbatar mishi ba tare da kakaitawa ba ba tare da kokarin hango yaya abin yake ba ba tare da kamanta Allah da halittun shi ba ina fata mun gane fa hadhihi amthilatun mala ce wannan wani bangare ne na misali ya baka min tariqati ahli sunnati wal jamaa a cikin dariqa ta ahli sunna fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi a cikin sunayen Allah madaukakin sarki da sifofin shi masu kamala naga daga nan wannan fasalin ya kare ko lokacin kirayi lokaci yayi sallama sauran minti bakwai kina a kiran sallah